أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد المقامة الخمسون مقامة همسون البصرية أنا سننتدى مقام البصرة حتى الحارث بن همام حارث أن همام يايو حكاية قال ياتي أشعرت في بعض الأيام هما برح باستعاره ولاح علي شعاره أشعرت an jishe ni ma'ana an sanya mini shajiɗin hamman bakin ciki ma'ana wani bakin ciki ya lizince ni amma ya kowane kamar shajiɗi ciki ɗin na rigar ciki da aka kan shajiɗi to ya zama na haka nan fi ba Allah ya mu cikin sashen kwanuka wannan bakin ciki kuma ga sifa sai nan isti'aruhu hasuwa kai barrahadi ya tsananta mini kwarai kwarai shi'aruhu shajiɗi ne ma'ana alama kai wala haya bayyana alayya bisa gare ni ko ganin ya san ina cikin damuwa ina cikin bakin ciki to kuntu na zamo sami'tu najiya na ji cewa annabi shiyana majalisin zikiri zai kema majalisocin zikiri ya suru shina kuranye ga washiyar fikiri abubuwan da ka lullubewa na tunani duk wani tunani da ya ruhe sai lullube ka to in kana zikiri to zai goge ma wannan tunani zai jaye ma shi a zikiru ta ƙala furuwe ne kamar magogi na zukata falam ara li itfa imadi ban ga abin da ya dace da ni ba don in bi abin da ya tabbatar mini na aljamrata na kyankyashin wannan bakin ciki illa kasbal jami wace in nufi masallacin masallacin juma'a kenan dole basarata wanda a can cikin garin basra wa kana wato shi wannan masallacin ya kasance izzaka wato wannan lokacin izzaka fa'al ma lokacin nan saddanin da shi kenan ma'ahulal masanidi masallaci na wanda yana da mutane almasani da waɗanda aka dingina gare shi ma'ana yana da mutane masu farala masu masu raya suna da ahali shi ne ma'ahula suna da ahalin da ake jingina zuwa gare su manya-manyan malamai. Mashhuhal mawaridi abin shan matuzgaye ne na, ma'ana matuzga wadda aka yawan sha da yawa yake mashhuhu daga shafa sunanin leɓo. Ma'ana da masu zuwa masallacin su yi sallah da masu zuwa ibada cikin masallacin suna zuwa da yawa. Nujitana ana taɓo a zahiru hurannin alkalami magana min riyadihi daga hudanmunai. waismau ana sauraron sarirul aqlami sautin alqalumma fi arja'i cikin sakanni ana jin cikin alqalumma na masu rubutu kenan wasu na can ta karatu wasu na rubutu wasu na zaki wasu na Allah ga sunan dai san alaƙi sai ni tsini ilaihi zuwa ga wannan masallaci gaira wanin alhali na ina mai jinkiri wala lawin alhali na kuma ina wani mai karkata ala sha'an bisa ga wani al'amari. Ban karkata bisa ga wani al'amari ba. Falan ma waɗi ita hasahu lokacin da na taka tsakuwa ta shi. Wasta shiraftu nukin kayi a ƙasahu mafi nisa ne. Tara alizu a kamarin sai ma abincin raggaɗi a yadda gare ni waɗannan raggaɗi ga bayan yakin tsofaffi. Sauka saharatin alhali suna bisa wani walale aliyatin madaukakiya waƙar alhali haƙiƙa usabun wasu jama'a jama'u da yawa asibabbi sun kewaye shi waɗannan jama'a la yusa aliduhum ba a iya lisa ya adadin su ba san ko nawa na wala lada waliduhum ba a kiran yaron su ma'ana ba suna cikin al'amarin da ko ka kira mutum bai ko jinka bai ko kula ka sai shagaltu da wannan fabtadartu sai ne da gangan da kadda huruhu ne nika ko ni ma ya waje ba in sa wa tawarrabtu ya tuzga ma wirdahu matasjina wa rajawtu ni fatar an ajida in sami shifa'i wa rakata inda hugu ne in samu maganin wannan damuwar da nake ciki walam azal ban gushi ba aka naqalu ina sharata fil marakizi cikin makafai wadda hedikwata in tsaya na in daga in yi waccan wa ugudi ina runcewa lillakizi ga mai mari walwakizi da mai kulli da mai su da mai buguna da mai yin kulli duk ne hankuri ka san taro matsu matsu kusan ila an jalastu sai da ni zauna su jahahu dabra da ainihin malamin da haisu amintu istibahahu ta inda na amince ma rikici ne fa idan huwa shaykhu nastaruji ashe shaykhun muna astaruji basaruji dattijin muna basaruji lare ba babu kokonto fihi gare shi wala lafta babu wani rikici fihi da yake boye shi hanni damuwar da nake ciki bakin cikin da nake fansara sai ya kuranye jimar abu da gani ne wani mugana sai nake bakin ciki na ya kuranye ya ya warfar ta kasibatu gani babban yaki bakin ciki na sunan da nake ciki warfar da sai ta kakkaɗe ma'ana ta wace da duk bakin ciki da damuwar da nake ji ya ta yaɗe wa hina ra'ani lokacin da ya gane ni wa basura bi makani ya tsinkaye wurin da nake tsaye قال سيدك يا أهل البصرة رعاكم الله ووقاكم وقواسقاكم وما أدوع رياكم وأفضل مزاياكم يا أهل البصرة يا قوم تانم بصرة رعاكم الله الله شكيايكم ووقاكم الله يتأريكم وقواسقاكم يقارك أرففت شورم الله فما أضوع ما ماكن كمشن رياكم تاشن كمشنكم وأفضل مزيكي شم مزاياكم درجوجنكم baladukum garinku aw fal bilari ibratan shi an mahi cikar garuruwa ga tsarki wa azkaha kuma shi an mahi tsarkin ta fitratan ga addini ko ga halitta fitra dai halitta wa afsahuha kuma mahi yalwata ruku'atan farfajiya wa amra'uha mahi tsacanta ne atan makaya wa aqwamuha garin nan naku kuma shi an mahi daidai ta kowane gari kiblatan alqibla kamar yadda ya zo ga hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam sai sai kunu qaryatu aw misra wato za a yi wata alƙarya ko wata wani gari ko dai irin wata magana wadda ka dace da haka ne lafazin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan garin yuqalu laha al-basra ana cewa wannan garin basra aqwamun nasi qiblatan ita an mafi daidaitan mutane ga al-qibla wa aktsaru mu'azzina kuma ita an mafi yawan masu kiran sallah yarfa'u Allahu anhum ma yakrahun Allah zai tura musu abin da suke kyama azo da ba to wannan garin basra kenan to dan shi ce mata yawa mahi mahi ko aqwamu haqibla mahi daidai ta alqibla wa awsa'uha sannan mahi yalwatta dijlatan ko jin dijila dijila wani gulbi na babba wanda ya ratsa garin garin na na na iraki ma kasa tsare kamar dai wa aktsaruha sannan mahi yawanta naharan korama wani halasan da dabino akwai dabino da koramu a cikin garin basra an ce korama da a cikin ta ta kai wato 120 da wani abu 120 da ko ke ko wace korama kuma ko ko ko ce ko wani gari ana samun korama a ciki ne ko wace karama korama guda kai kana iya samun gari 30 ko 20 wata gari ta wa ahsanuha tafsilan kuma wannan gari shi an mahi kyawun tafsili rarrabewa wajen lakan da kuma jumla haɗawa da rabuwa duka bihilizul balad harami shi an matsayin shubuhar garka ta gari ne alfarma da ka kawo basra to kamar ka kawo shubuhar garka awo za ka shiga gari don duk waɗanda an nesa da kun kawo nan to duk suka yi maka wasu kai don ta hiyar sati biyu ta da saura a kai haka kenan da ƙafa kenan ta yi ko ta hiyar sati biyu ba wani abu ta ba ta hiyar da da wuri aka shekara ana yi ko ta yi wa ubalatul badi wal maqami dabra da kuma ita addabra da koha ta ɗakin kaba kenan wal maqami da maqamu ibrahima wa ahad janahi dunya kuma basra ita ɗaya daga cikin hikahikan duniya irin hikikar sun su an ce cikin kahikanta guda biyu su ne albasra wal kufa kufa da basra su a hikahikan biyar su duniya ka tashi wal misr al mu'assasu kuma ita alƙaryar da an ka assilta ala taqwa bisa ga tsoron Allah sun zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu an ka an ka gina ta wanda amma ginin ta shine utubatu ibn azwana lam yatadannas bi buyutin nirani shi wannan garin na Basra bai daudantu da dakunan wuta ce ba ai bautar wuta cikin garin ba wala tayfa fihi bil awsani ba ai ke wayar gumaka ba a cikin wannan garin wala sujuda ala adinihi da gairar rahmani ba a yi sujuda bisa ga fata kasar basra ba in ba ga ubangijin rahma ba ba a yi bautar gumaka ciki ba zul mashahiri mashhudati basra gari na wanda yana da mahalartai almashhudati a jan halarta wuraren ziyara da yawa wal masajid da kuma masallatai almaqsurati adinni an ci aksaru ne an tufsa adam masallatai suna da yawa wal ma'alim almashhurati da kuma wuraren ilmin mukka waɗanda suka shahara wato wuraren makarantun ne shine ma'alim makarantun ne waɗancan masallatai waɗanda al-ma'alim makarantun ne al-mashhurati suka shahara wal maqabir da kuma makabartin ne al-mazurati waɗanda ake ziyara makabarta ta salihai akwai kaburburan sahabbai da salihai da yawa a cikin basra wal asari sannan akwai asaru al-mahmudati abin yabo cikin ta wuraren da ake tabarruki da su ake neman alheri asaru da yawa na na musulunci wal khidar da kuma hanyoyi al-mahdudati waɗanda aka iyakance duk akwai cikin wannan garin taltakil fulku war rikabu al fulku jiragen ruwa taltaki tana haɗuwa da cikin wannan garin war rikabu da kuma kararka matafiya saman saman tudu kenan wal hitan wa babu haka nan kifaye da damo duk suna haduwa kihi dan ruwa na damo kuma dan tudu na ma'ana da masu tafiya ƙasa da masu shiga jirgin ruwa duk suna haduwa wal hadi wal mallahu haka nan mai gargada raƙumma da waka shina haduwa da al mallahu mai fito mai daukar mutane bisa jirgin ruwa shi an mallahu direban jirgin ruwa direban kwale-kwale da kungiya ta shine ruhu na hito wal qanis da mai farauta wal fallahu da manomi duk suna suna haduwa cikin ta wan nashibu war ramih wan nashibu da mai halbi da killa war ramih da kuma mai mai mai mashi duk suna haduwa cikin ta wasarihu da mai tahiya kiyo wasabihu da mai iyo cikin ruwa duk suna suna haduwa ayatul maddil fa'idi alamat almaddi madadi kai alfa'id mai dungula ta gulbi wala huda tabbatar mishi akwai wata aya kawai mu'jiza aya ce na mu'jiza wadda ta ƙarin ruwa daga ruwa sun bungulo wal jazira da kuma jam jan ruwa baya kahewar su alga'ir mai kahewa da sai zaka isko ruwa sun yi jam kamar su ci gari da rana kuma ko haka zuwa sun jaye kuma sun tako ya to akwai wannan aya cikin wannan gari na basra ihda ajaib al-basra za a garwa suna ta gudu azhur suna ta yi sama amma da lokacin da da azhur din nan sai haka gulbi ya koma kasa kuma ya ganga to gobe haka nan wannan aya ce shi ne aya ce mutu fa'id wal tajri fa'id wa amma antum yanzu ya kare bangaren ya kuma shiga cikin masu garin yace amma kuma ku mutanen basra kwamin malla ya kasaliku fi khasa'isihim islami kuna cikin waɗanda mutum biyu ba su saɓani game da darajar su wala yansiru ha zu shana'anin kai ko mai kiyayya da ku bai musa darajar ku da hama'ukum jama'a ku amawa a duwa ura'iyyatin bishulɗani su an mahi a talakawa ga duk wani basaraki wa ashkaruhum kuma su an mahi godiyar su na ihsanin da kyautatawa wa zahirukum mai gudun duniyar ku aura'ul khaliqati shi an mahi tsantsenin halitta baki daya suna nufin hasanul basari kaga hasanul basari shi azza sayyidul zuhari wa ahsanuhum mahi kyawun su dariƙatan hanya alal haqiqati bisa ga haqiqa shi ya fi kowa hanya dariƙa kenan ta haqiqa wa alimukum allamatu kulli zamani malamin ku shine babban malamin kowane zamani wal hujjatu kuma shine a hujja al baligatu wadda ta kai matuƙa fi kulli awani a cikin kowane lokaci shine Abu Ubaida ta ma'amaru ne musalla a rabta al-Hasan al-Basri wa rasulun nan kan yayi shi kuma babban malamin sawo Abu Ubaida wa minkum man istanbada ilman nahwi daga cikin ku ne aka samu wanda yayi istinbadin ilimin nahwa wa da abu ya azashi ya tsaye shi cewa da abul aswad du'a abul aswad du'a wannan zibta da mizanin shi kuma cikin ku an ka samu wanda ya kirkiri mizanin waka waftar abu ya kirkire shi cewa khalil ibn ahmada al farahidi ka san shi an mutum ne
na fara don na fara ta yi ko sun fara malum ma to sani muktar ahu wa min fakhrin illa wa lakum fihi al-yadu tula ba wani alfahari face al-yadu ni'ima ko hannu a tula doguwa lakum ta tabbatar muku fihi cikin hatu ma'ana ko shi kowa cikin wannan ni'ima wal irhu kuna da kyamru al-mu'alla a daukakawa ma'ana kuka ce wala sitin ba wani kyakkyawan ambato illa wa antum ahaqqu bihi wa aula wace kuma mai cancanta da shi wa aula kuma kun kai cancanta thumma innakum aktsaru ahli misr mu'azzimina ku amma yawan ku wasu alƙarya masu kira sallah na'am sai mu wa ahsanuhum kum mahi kyawun su kawani da dokoki din nasu wajen nasiha ina nan ban gane ba yawa yawa ahsanuhum fil nafsi qawani ko amma hi kyawun ka'idodi fil nafsi wajen ibada kuna kiyayewa wa bi kum utubiya fit ta'rif da ku ake koyi fit ta'rifi da hawan arfa da ku na aka koyi girmama wannan yini to da ku aka koyi tsaro wato su ba arfat suka hawa ya tare in wata bukata ta tashi sai su yi ta daji su tsaya wajen wani duki aka aika addu'a yana roƙon Allah kaga an yi abin da adda kama da arba a ibn abbas shi ya fara yin haka nan in ka ci gaba sana sannan mutane sun kaji to ina wa urifa sannan aka san at-tafsir yin sahur da jiji kenan a tashi da jiji su shi cikin wata ashiri irin tashin gar ashiri ana ta zagaye ana tsabda yan uwa ana ana sahur to gare ku an kasan shi ولكم إذا قرت المضاجع وهجع الهاجع تذكار يوقظ النائمة تذكار ذكري يوقظ wanda ke falkar da anna'ima mai kwana wani yunusu shi ɗaya da kewa ga alƙa'ima mai kwana sallah to walakum ya tabbatar muku idza qarrat al mabaji'u idan wuraren kwanci sun ka kawaita wahaji al haji'u mai kwana ya kwana to sannan ku kuma za ku azumi na ku zikiri wanda masu sallah suna ji kaga sai su yi su kana salloli su kuma masu kwana dole su halka su yi da zikiri wa mabta sama sagru fajrin wato sagru fasirin mushriya alfijar ma'ana cewa da alfijar din kenan wanda sama bai yi murmushi ba nuruhu haske ne wala ba zaga ba bullo wasi bardin cikin sanyi wala har haka nan wani zafi illa fashi da wiyu sauti lita'zinikum ya tabbatan ma kiran sallan ku bil ashar da jijiji kada wiyar rihi yadda ka san sautin iska fil har cikin gulabi wa bi hadha sada ankum an naqal an naqalu naqali shiratuwa kada ya bayyana an kum da gare ku bi haza da wannan an shira ta hakan wa akhbara annabi annabi kuma sallallahu alaihi wa sallama ya ba da labari min qablu kahin haka wa bayyana ya bayyana anna da wiyakum haqiqa sautin ku bil ashari da jiji na sallaku kada wiyin lahal yadda ka san sautin kudan zuma fil kifara cikin dabuka annabi ya yi shi da haka fa sharafan lakum bi bisharatil mustafa daukaka ta tabbata gare ku da bishara al mustafa zawabi wawahan limisikum mamaki ga alƙaryar ku ko in kana kad afa ko da yake ya tsoha walam yabqa minhu illa kifa ba abin da ya saura sai dan kadan ka kaje rufin harin da ka faga ma yabba kin ga da ta tsare ثم قال انه حقيقه شيخ حسن يا تسكت لسانه هل شيء وقدم بيانه يا سارغ ما بياني ne ma'ana ya kame hatta hudija sai da anka jihe shi bil absar da gannai wa qurifa anka aibanta shi ko anka tuhunce shi da ikisar da takaitawa ko kaji ya tsaya mai ko kuma anka alamta shi da istikrar da takaitawa fa tana fasa sai ajiyar zuciya tana fasa ajiyar zuciya mai kida wanda anka jawo liƙawarin don ramuwa abin da yayi aw la basat bihi barasun asarin ko kuma wasan akan hunzaci sun ka liko da shi sun ka dan holle sun suka yi sun matsala su annabi ce amma an tumiya ahalar basarashi amma haku ya ku mutanen basara kamanin ku ba ɗaya daga cikin ku illa hasi al'alamul ma'ruf babban duci na sananne sunan malami na wanda an sani ya shahara wanda hul ma'rifatu wal ma'ruf wanda kuma akwai ma'arifa ciki ne akwai sani akwai alheri ko amma ana amma ni kaman arafa ni ka ana zaka duk wanda ya sani to ni na wannan da ya sani wa sharrul ma'arifi mahi sharrin wato waɗanda sun ka sani abu kai man a zaka shine wanda ya cuta maka wa man lam yasbit irfati wanda bai tabbatar da sani na ba bai sani ba fa ta asduku sifati zan faɗa mai gaskiyar sifata ana allazi anjada wa atama ni na wanda ya shiga na jadu ya zo tihamata wa aymana ya shiga yaman wa ashama ya zo sham wa hara ya shiga daji wa hara ya shiga gulbi wa zalaji ya ibi dare wa hara ya jiji mashi'atu bi saruja na taso cikin saruja wa rabitu ala suruji kuma na renu an renu ni ala suruji bisa da shirji kidaya na daga watan kasancewa ta ya tashi cikin gidan gidan arziki gidan mawadata sun molansu an nishi ga almadayika wuraren kunci ko fatahtu na buɗe almadalika wato kullalli abubuwan da garuruwan da adda ya buɗewa wata hitu na halarci almaharika hagajen fama wa alamtu na tabbata al'ara'ika abubuwan da adda wahala ma'ana kamar kinaya na daga yawan tafi-tafi wakatattu shawanisa na ja a shawanisa wato dawaki masu tsayayya masu kin jayewa wa argamtu na turmuzar da alma'aisa hantuna wuraren a tashiyar ke nasu hantuna wa azabtu na narkar da aljawami da abubuwan da aka sandararru wa ama'atu na narki aljalami da duwar wasu manya salu annil masharika wal magariba ku tambaya game da niya ku tambayi mutanen gabas da yamma wal manasima wal gawariba wal manasima da kokotai na dawaki wal gawariba da turori wuyoyinsu wal mahasila ku tambaye ni wuraren jama'a wal jahasila da kuma yaquqa wal qaba'ila da kabilu wal qanadila da kuma dawaki duk ku tambaye ku ji ni wastawdihuni min naqalatil akhbari ku ji labari na ku ji bayani na daga masu ciro wato labarin rukka wa ruwati marwaitan al asmari hira wa hudati da masu gargada an rukubani abubuwan hawa wahuz zaki da wannan alkuhali bokaye da ta alamu domin ku san kamfajin salat hanya na wani shiga duk wannan kamar zai iya zama kawai kina ya daga makamomin da an kai kai ta sai ku to yake waton lita'alamu waton ku tambayi huzzaqil hudatir rukubani masu gargada raƙumman da aka hawa wani zaƙi da gwannan alkuhani bokaye waɗanda za su iya buga su gani su ku tambaye su lita alamu domin ku san kamfar jin hanya nawa na shiga hanyoyin da na shiga suna da yawa wa hijajen hataktu hijaji nawa na ceta ma'ana abubuwan da aka wayoyi nawa na bayyana wa mahalakatin ike ta hantu mahalaka nawa na tutsa mana shiga wajen homa wa malhamatin alhamtu wajen daga wajen da aka gumurzu ana yaki nawa ne kutsa ma na shiga ciki wa kam albarin khada'atu sannan ku tambaye su dan ku gano khada wato hankulan da ni yaudara suna da yawa nawa na wa bi da'in ibtada'atu da kuma abubuwan da na kirkira waɗanda babu su ni a farkon wanda ya yi ko surafin ikhtilati da kuma damar da nufin sani amfani da ita. Duk su da nuftarar da zakoki waɗanda na farauto, wakan muhallikin zai yawa mai shawagi gadar tuhoni bar shi laƙa yashe, wakanin da kuma mai ɓoyewa istakar shi da na fitar da shi, don ruƙa da tawara. Wa hajarin da dutse, shi hastuhu da na shi haskansa da ake da ya tsage. watambaɗatu zulalahu ni yashi ruwan daɗi ne bil hudai ta hanyar wato dubaru da yaudara walakin faraɗa ma faraɗa sai dai abin da ya gabata ya gabata wannan na yi shi na walgusnu alhali rohe raɗibin shi na ɗanye ma'ana to suna ƙarami walfaudu jehen kai girbibin shi na baƙi kire wa burdu bargon ashaba da kurciya kashirin suna sabo fa amma al'ana amma yanzu wa qad istanna al-adim haqiqa wato ina na istanna shin ku istashanna istashanna al-adim lalle fata yanzu kan ya dubbige ya tsuha wa ta'awwada al-qawim madaidaici ya karkace wastanara al-laylul basim dare mai matsanancin duhu yayi haske falaisa illa nadamu babu abin da ya rage in ba da na sani ba illa fa in yana da amfani wa tarki'u al-kharq allazi qad istata'a da dinki taguwar da ya yalwata wa kuntu ruwitu min al-akhbar al-musnadati na kasance an ruwaito mini daga hadisai al-musnadati a jin jinjinawa waɗanda an kacira su wal asar da asaru al-mu'tamaratu wanda ake dogara gare shi anna lakum min Allah ta'ala fi kulli yawmin nazaratun cewa akwai wani dubi da Allah ya yi muku na rahama kullum kowace rana wa anna silahan nasi kullihim alhadid sannan dukkan mutane abinda an makamin su shine bakin karfe suka sawa amma wa silahakum alardiyatu wat tauhid ku kuma makamin ku shine tauhidi da addu'a yace faqasattukum sai nin nufoku kundir rawahila ina ramar da arrawahila tagunni wata abubuwan hayaki su ne rawahilu don warahilatin wato ina ramar shi ma'ana na taho da nesa hatta zuwa ta tara ne saboda tayya wa tuwi ina nadi almarahila zanguna na ci zango da yawa hatta kuntu hadal maqama sai da ni tsaye wannan matsayi da dai gunku wala mannali alaikum babu wani faɗi ko wata baiwa da zan yi a kanku iz ma sa'aitu illa fi hajati ba wai faɗi na nake muku ba a ba abin da ya kawo ni sai bukata ta wala sa'aitu ba babu abin da ya wahal san illa la rahati sai don in huta in samu wani hutu daban walastu abrida a iya takum kuma ba wai ina neman baye bayan ku ba yau ku ba ita nake nema ba bal aktar i a iya takum yau addu'an nan naku makamin ku nake nema tun da an kusa shi wala as'alukum amwalakum ba ina roƙon ku dukiyoyin ku ne ba bal astanzilu su'alakum ina dai neman sabkar da su'alakum roƙon ku addu'a ku addu'a ku ne ku roƙan mini Allah farku ilayya Allah ta'ala ku roƙan mini Allah madaukakin sarki bi tawfiqi lil masari haka nan nan farku ila Allah ta'ala ko ilayya ni farku Allah ta'ala din ko ki bai sa ila din nan ba to lalle ni ya sani ila to sai na ga kila ilayya ta Fadkullaha ta'ala ku roƙan mini Allah maɗaukakin sarki bi tawfiqi shi bani gamon katar bil makaji ga tuba in tuba wala idare da tattali lil ma'adi domin makoma tun da kun ji abin da ya gabata nawa fa innahu rafi'ud darajati saboda haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki mai daga darajoji na mujibu da'awati mai karɓa addu'o'i na wa huwa allazi yaqbalu tawbata an ibadihi shine mai karɓar tuba daga bayansa waya afu an sayyi'ati shina afuwa daga mayagun ayyuka kuma an sarrafa ne ne rawata astaghfirullah min dhunubin aqra'tu fihinna wa ma wa atadaitu kam kuntu bahra dalal jahlan wa ruhtu fil gayyi wa gatadaitu wa kam ata'tu al hawa aw hawa qiraran wa qataltu wa qataltu wa aftaraitu wa kam khala'tu al izara rakdan ila al ma'asi wa ma wanaitu وكم تناهيت في التخطي إلى الخطايا ومن تحيت فليتني كنت قبل هذا نسيا ولم أجن ما جنيت فالموت للمجرمين خير من المسائل التي سعيت يا رب أفوا فأنت أهل للأفو أني وإن أصيت يبكي أستغفر الله إنا ذوقا ألا جافر من ذنوب دق ذنوبي أفرأت لنه طيفين بكتر يا كاتهم لتكنسي wa a tare na shi shigi na ƙetare iyakar da Allah ya mini kam kurtu bai yawa ne subba ni iyon bahar gulgin addalali ata jahalan bisa ga jahilci wa ruhtu fil gayyi nistahi cikin bata ni aiki cikin bata wakta dai to nin maraita wasan wakta dai kuma ni sabko cikin bata wa kam adatul hawa zai yawa ni biyayya ga son rai iktirarin domin rukuwa waqtaltu ni zamba waqtaltu ni kashin jilla وافتريت نفس الشرطية وكم زيوا خلعت نكر الإزارة ساجي tunana na wato rakalan bisa ga suka ilal ma'ashi zuwa ga sabo ina mai suka zuwa ga sabo ma mai yake ban yi rauni ba ma'ana ban ji kunya yin sabon ba shine cire saji mhm kina yana daga biyar sarai falaitin wa kam tana haitu zai yawa ne kai matuƙa ittahadi da ƙetar iyaka ila al-khadaya wa sun ga tahiya zuwa ga aikata zunubai wa man tahaitu ban tuquba falaitani kai tuna kuntu na zamo nisiyan abin mancewa qabla haza gabanin wannan namu inda ma na rafu walam ajin ma ke ne to ma'aikata abin nan aikata ba fal mautu ay mutuwa khairun ita take da mujrimina ga masu laifi min al masa'i al watan daga irin aikata aikata Allah sai sai Qur'an aikata irin waɗanda ayyuka na aikata inda ma na mutu kafin aikata su da yayi ne ya rabbi ya ubangiji na afwa ina neman afwa fa anta aharul lil afi kai ne matashin ci ga afwa anni da gare ni wa in afi ko da yake na saba قال الراوي من رواية يشفي فتحته الجماعة في جماعة سكشة تمده سنة من مدد سنة في مكان يشفي الدعاء إلى الدعاء وهو يقلب وجهه شيء كما شنا تجوي فسكاته في السماء سما إلى أن دمعت أجبانه في ركورهم إلى نوني سنك تكر هواي وبدا رجفانه وترورياته يبين yana makarkata fasaha sannan ya yi kowa ya ce Allahu Akbar ba na tsamaratul istijaba lalle alama ijaba ta bayyana wan jabat bi shawatul istirawat wato mayahin al istirabat ko kuntu wan jabat ta kurani fajuzitum asaka muku ya ahlul busayrat ya ku yan garin basra jaza a sakamakon manhada wanda ya shirya sunan alhayrati daga demuwa kalam ya kanna alqawmi babu wanda ya sawa daga cikin mutane illa man surha sai wanda ya farin ciki da suri saboda farin cikin da yayi wala da khayyai baiwa lahu ga dukkan mai suri da kuma duk abin da ya so kuma bayan an yi addu'a kuma an san mai haka bila ya karbi afuwa rangwamen zarrihin alherin ma na ɗan sauran abin da sun ka bashi shine afu abin da an ka baka ba tare da ka roƙa ba shine afu wa aqbala ya fuskanto yuhurifu fi shukriha shina zurfaha wajen gode musu thumma hadarat anna ya gangaro min as-sahrati da bughalan duci ya ummu shina rahin shaɗa gaba albasa sai bata shaɗa albasa wata bakin tekunta wa aka kabtuhu in ji harisu sai na biyo shi baya ilahin su ta halaina sai da mun ka zama mu kadai ta halaina mun ka zama mu kadai ta halittu halwa wa amin na taja su mun ka amince ma daukar rahoto wa ta hasusa da biyar diddigin rahoto dama da ta hasusa da taja su duk kusan ma'anar su guda ana cewa bilha'i talabu shi'i bil yadi ta hasusa kenan ya lalaba kawai makaho ke ya lalaba shi ji da shi ji a jinnan shi kuma ta jassasa talaba hubil kalami shi kuma da magana ta jassasa amma ko wani ana iya tarawar nan idan ka ya fata hasa sun yusufa ka ga ba lalabo shi ha ba lalabe na can kuma an ce wala ta jassas to ina na
علينا فقلت له لك yace fa qultu lahu sai nace masa laqad agarabta fi hadhihi an-nawbati wallahi haqiqa ka kawo bako fi hadhihi an-nawbati ga wannan nauba kan wannan lokaci ban saba ganin ka haka ba fa ma ra'ayuka fi tawbati to ni ra'ayinka game da tuba fa qala sai yace uqsimu bi allani khafiyat ina rantsuwa da masanin boyayyen al'amura وغفار الخطيئات مزون غفر القرقر إن شأني لو جاب حقيقة والله الأمر لا مجمع مجيلا وإن دعاء قومك لمجاب والله الدعاء مكانك أذن كرباش فقلت سنكشي زدني إيداحا زارك الله صلاحا كاوانين بياني سيكون الله تكارا مك صلاحا فقال سيكشي وأجيك نارا كيد بابانك لقد قمت فيهم والله ناس يجيكين سمكاما مطين المريد ميكو كنتو alkhari kun mayaudari tsayin da ni yadda ka sani na sun man kalabtu minhum sannan na jiwo da gare su da kalbi da zuciya almuni bil khashi ne ko ma Allah mai karkatar da kai fa duba liman sagat qulubuhum ilayhi wato dadi ya tabbata ko aljanna ta tabbata liman ga wannan da wato qulubuhum zukatan su sagat karkata ilayhi zuwa gare shi wanda suka so ne wayul liman ba su yaduna alaihi kai chon wanda kuma kwana suna baka addu'a sun wadda ani sai ban kwana da ni wanda laka ya tafi auda ani ya azame ni alƙalaka rawaraya kaduwa falan azal ban gushe ba ana ne al'ajlihi alqur'ani ina zuzayya ina fama da alfikar sunanuka al'ajlihi domin ina fama da sunani daban-daban wa atashawwafu ina tsinkaya ila kubrat zuwa ga jaraba ma zakar abin da ambata yanzu mishin da gaskiya tuba wa kullu mustanshaytu duk suka da ishaq khabarahu labari ne min rukbana daga mahaya wajen wabati masu yankan albulda na garuruwa mayawata kun sai in zamo kaman kawar alma'a kaman mai gadattan kama dabba auna da ko kuma suna kiran sahara a falalin dutse kai kai saharatan falalin dutse sama'a ne kuskure na da saharatan ya kira falalin dutse sama'a koma kai ko dutse ko ka kira shi wajen kashe kai ila Allah titu har sai da na haɗu da rakaban karabka kafili ne ne safarin waɗanda sun ka dawo daga tafiya ba da tarafi bayan jinkirin al'amari zamani wata rafi da hauhau alhamar da bakin ciki na ɗaukan haɗuwa da shi kultu sai nufin waɗannan karabka hal min mugwara bata kabarin shin ko akwai wani bakon labari kalu sun ka ce inna inda na la khabara lalle hakika akwai labari wajen mu a garaba min al'anƙali wanda yake zama bako daga gaggafa gaggafa wani tsuntsu na babba an ce irin fuskar mutane da yana yana cin tsayen mutane shi kake da farko sun ga farkon zamani ce sai wani annabi ya yi mai addu'a an ka an ka yanke zuriya ta gaba ɗaya babu shi awo gaggafa ce wa ajaba mahi ban sha'awa ko mahi ban mamaki min nazara daga dujin azzarqa'u zarqa'u limama wannan da an kace da inda take tana iya duba ta cikin kayi ta zuwa kwana uku tana cikin kannesa kai hin ganin da gare ta to sun fasa alsuhum sai na roƙe su na tambaye su idan a bayyana ma ƙalu abin da sun ka faɗi wa anya kiluli jin bi maktalu su yi wa in ko an su yi su auna ni gare da bi maktalu da abin da sun kai au ma'ana su faɗa ne abin da sun ka biyo ta haka sai suka yi kai annahu haƙiƙa su alammu bi saruda sun sauka garin saruda ba da an fara kahal uluju bayan gindaye sun rabu da ita fara'au aba zairi ha sun kaji abu zairi ɗinta al-ma'ruf sananne kadla bisa sufa ya sa su hanyar sufi ya zan sufi kenan wa amma sufufa ya ya yi limanci da sahufa ya zan lima wasara ya zamo az-zahira mai gudun duniya da cikin wannan garin al-mawsufa har ma ana sifanta shi fa ulku sai nace ata'aluna zal maqamat wai kuna nufin mai maqaman nan maqama dama al-majalisul badi'a yake maqama majalisi inda aka fadin abubuwan wato balaga da fasaha da kalu sun kace innahu al-ana zul karamat yanzu kan bari ke mai zul maqamat zul karamat na karamu yi na yanzu ya zan wali ta fara ni ilaihin ne za daidai sai ya zabara san ilaihi zuwa gare shi ya kaɗa ne wa ra'aytu ha fursatan la tuqa ne ga wata wata dama ta da ba za a wafi da ita ba farta hal sai ne tahir la ta tabi al mu'id mai tanadi وشد نحوه نته وجيني سر إذن به المجد من كوكري حتى حللت هشير نشوكي لمسجده مسلاتنسا وقرارة متبتا متأبده ولن إبادة فإذن هو قد نبت صحبة أحاجه ولن إسكولا لها تنمنا ya yi waci da abutattu wasu abokai ne wanda saba ya kashe yin hiraji cikin masallaci ne kawai ko zu a ba'atin ya samu wata abaya mahlulatin wato mai kusaye a wasan latin da mayashi mausulatin abin sadarsuwa fahimtuhu mahabata man walaga al-usuri ni ga hayya haiba ni ji tsoro na irin tsoron wanda ya shiga al-usuri bisa ga zakoshi an kada mai wata irin haiba da kwaljini wa alfaituhu ne iskoshi ne man shi ma hun fi wujuhi shi nuna sarrafa shi alama su tana nan cikin huskokin su ita ce alamar sajada walan ma faraga lokacin da ya karo min subhatihi daga tasbihi ne hayyani sai ya je san bi musabbihatihi da manuni ne ya bani fa musabaha kira min gairi an na gama da hadisin ba har tare da yayi wani huruci da wani labari ba walasta walasta khabara bai bi labari an kalilin daga tsohon labari wala hadisi haka nan sabo zai saɗe mun ka yi musabaha sun ba ƙabala kuma ala aura da so ci gaba da wurfi wurin da ya sa da yin alkur'ani ko kuma zikiri ba raka ni sai ya bar ni a ajabu min ijtihadi ina ta mamakin ijtihadi ne wa agbi'i ina gurin man yaharin lahu min iradi wanda Allah ya shirya su daga cikin bayi ne ina gurin nima in zamo cikin waɗanda Allah ya shirya daga cikin bayi ne walam yazala da yake ba fi kunutin ya khushu'in cikin kunuti wato mijin ka da'a ga Allah da addu'a wa khushu'in da kaskasar da kai wa sujudin da sajara wa ruku'in da ruku'i wa ikhlasin da kaskasar da kai wa khudu'in da khudu'i ila an akmala iqamat al-khamsa hayya tuka sai da salloli guda da yayi yayi wa sara al-yawmu amsi yini ya zamo jiya yau din yana to har jiya ta yi har gobe ta yi kenan fa shi na izin in ka fa aji ila rafi lokacin nan gada sai sai kuma ya ni zuwa gida ne wa asama ni yarda ni rabo fi kursi cikin masa tai wa zai fi da mai ne dan kayan masa da mai ثم نهارت أن يزدابركم إلى مصلى وقلت إن جراكما آه صلى الله يزدابر جاك ورين صلى فيه وتخلى كأيد المناجاة نجانا رمو له أبن جديد يتك حتى إذا التمع الفجر سير الفجر جوالك شاء سمجا صلى وحتى للمتحجد الأجر لا راتا وجبتا تبتا جمعي وانده قوانا إبارة متحجد أكابة تحجده بالتسبيح سير باين شكو متحجد جميل تسبيحي sun maruƙa za a samu kwanta da ata irin kwancin almustawihi mai hutawa wajen alayhi shi zai rubi shi na nuna ta da sautin da sautin ta fiye mai fasaha da khalid dikar al-arba'i wal hadil murtaba'i wa za'il al muwaddi wa addi anhu wa da'i wa duk zamanan salaka tawassa fi suhufa kalam ta zalmu utakifan alal qadih shanai kam lailatin awdataha ma'asim wa qadataha li zawatin adataha fi marqadin wa malja'i yake halli kabar ittikara tunanin al'arbu'i masafki kamar ma tunanin masafkai wal ma'ahar da masaba al-murtabai wanda aka kinda mana waje mana wanda an ka saba da shi wanda an ka rike shi gida wazza'in da adda al-muwatti mai ban kwana matafi wanda ke tafiya shi suna ban kwana da kai wa adda an kai rabu da shi wa da kabar shi kan tabbatu ne wan duk zamanan kai kukan zamanin da salafa ya gabata sauwatta wanda ta bakantar da asusun ka takardun ka fiye a cikin wannan zamani kai ta aikata zunubai har ta karaka ta yi baki kare kam walam ta zalmu wata kifin baka gushe ba kana mai lizunta alƙadihi bisa ga mummuna ashunna'i mai aini kam lailatin zai yawa dare a wadata ha da ka aza mata ma'asiman zunubai abda'ata ha waɗanda ka kirkira bisa wajen saboda wata sha'awa au a ɗa'ata ha da kaddiya shi marƙarin cikin wurin kwanci wa malja'in da kuma wurin kansu da kan kuɗin zai yawa zan biya a wasu hada ta dogo ta da ita fiye fiye da abin kunya a hadasa wanda ta kware ta wato batun zai yawa su ba na ta sa da kan walwale ta shi mal'adin ga wurin wasa umar ta inda wurin fiye da kan ta jarra ta zai yawa ta yaji ta yi jarumta ala rabbi samawa ta ɗora ta ga ubangijin amma ya ɗin matsalaka walan tura ƙibu da kai mara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد هنا تكن دي مقامة حمسين البشرية يتي خيب ذكار الأرض والمعهد المرتبع والزائل المودع وأد أنه ودئي واندب زمانا ثلاثا تود فيه الصحفة ولم تزل معتكفا على القديس الشمئي كم ليلة أودعتها مآثما أبدعتها لشهوة أدعتها في مركز ومرجع دم كرنتون yace wa kam ku an zayyawa zambiya hasastaha ta gaugau ta su ta fi fiziyatin wajen aikata wani abin kunya a hadastaha wanda ta kirkire ta wata watan da kuma tuba na kasaha da kawwalwale ta liman adin saboda wani wato wani wargi Umar ta in ko kuma wata mataya wani dan wani hawo haka san kai ta san ka kama shi ya mataya wa kam tajarra'ata zayyawa kai jarun ta kai yaji ka kekashe kai da idanu a larabci samawati bisa ga ubangijin samuwar al'ulama to haka walan tura shi ba ka tsare shi ba ka kiyaye shi ba kai muraqaba da shi ba baka ji tsoron zuciya wala ka ga kaufe da ninka wala su raka baka yi gaskiya wani matar da ila abin da kake da'awa don aikin ka ya saba ma da'awa wa kam ga mustajarrahu zai yawa kake walakanta alherin da yayi ma ka dauki shi ba kun da wa kam aminta zai yawa kake amince na makarahu qudrar Allah ga shi ko Allah ya ce wala ya manu makaran lai illa al-qawmul khasirun wa kam nabasta zai yawa kai watsi da amrahu umurnin sa nabza irin watsi da alhija takalmi almurakkai a jan tsinkewa wato takalmi da yake ce ga abin ce sannan haka haka kike ne wace wa kamra kafta zai yawa kai suka filla cikin warji wa fuhuta kai huruci an dan da gangan bilka ji da karya walam tura'i baka kiyaye ma ajibu abin da ke wajaba wa min ahadihi na alqawalinsa almuttaba'i abin biya albaskatuha fi shi'ar shaji dan annabi da na sani ma'ana da na sani shi ne zance ka da kasan shaji na lazanta jikinka waskub ka zuba sha'ari ba yayin addan jini ba ba magana hawaye za ka yi waɗanda hawaye da a'a ka zubda hawayen jini qabla zawali karmi tun kahin gushewar gaban kafa wa qabla shi tun kahin mummuna almasara'i mufaduwa tun ba ka mutu ba wa hada ka kaskastar da kai hudu a kaskastar da kan almu'tarifi mai hurufi wa ka dogara malazar dogara almu'tarifi mai wato aikata zunubai almu'tarifi kenan wanda ya aikata zunubai wa ake da saba mahawa ka son ka wani harifa karkata an da gare shi in hirafa karkata almuqli'i mai kamewa mai son shi da gare shi ila matashu watani ha zuwa ina tashu kake rabkanwa watani kana kasala kana rauni wa mu'zamul umri sani alhali ga mafi yawan rayuwarka ya kare shi ma ya durru al muqtani ga abin da ke cutar da mai tsorori wala wala bil mutari amma kuma ka ka kita wasu ka ki kwatwa amma ka rashe ba wa had to ba ka ganin hurhura wa hada ya garoyi ya ya wasu cikin kanka wa haddasa ra'asi yayi ma rubutu cikin kai kidan yayi ma zane zane ya rubuta ma hanyoyi wa man yalis waqtu sham yalis waqtu shama wanda zanen hurhura ya bayyana da saudi cikin gehen kansa fadar mu ai kamar an ba da labarin rasuwar sa ne to sai wai hakikai sun ki ya nafsu ya ki rayuwa ihrisi ki kwadai alar alar tiyaril makhlasi bisa ga neman shira waɗari iki da'a wa akhlasi tsira wasan in musa ki tawaran ki a wadi kiya ita wato bi yake kula da mamara da wanda ya shude min al-qurun daga wato tsara ko kuma zamun nan da sun ka shude mutane al'ummomin da sun ka wuce wankara ya kare wa sai mufaja'atal qada ji tsoron afku wa qaddara wa hajiri an tukhdai ki ji tsoron a yaudare ki wanda ji sublal huda ki shiga hanyoyin shari'a wadda kiri wasu karrada ki tunanin kusantowa halaka annan mutuwa ki garan ki tabbata mazaunin ki gobe ki kare lahadi cikin wato zurfin kushewar lahadi ki falkai wanda ayyukan za kowa tare a hallahu baitul bila wai kai ne shine dakin tsuha wal manzil masauki alkafri hako daji alkharayo da ci kuma wurin da matukin asfar da tafiya السفري السفري نكو السفري تكون فاقو متفا الاولى ودان واتون الاولى na farko wadanda sun gaba da kina wallahi almuttali da kuma mai kuwa wanda ke biya baitun yura man man udia wato daki ne wanda ana ganin wanda an ka shi a ciki qaddan mahu wastudia ya tara shi wastudia abu kuma an bashi shi ajiya a ciki ya zama ajiya ba'd al-fada'i bayan daure yana cikin sarari wasu a yana cikin yalwa idu salati azrin wannan tsaki fa gwargwadon jira'i uku sai wasu taka uku la farka an yusallahu dahiyatun aw ablahu ba ma ba bambancin wannan tsaki dahiyatun mai mugunyar dubara ya hullu shi sakkan miki aw ablahu kowa wa duk dubara ka sai ka shiga ciki duk wautarka kuma sai ka shiga ciki aw mu'sirun aw mallahu mulkun da matsatse da basaraki duk ta shi an kai ka mulki tubba'i ko da ko mulkin nan nashi irin mulkin tubba'o'i wa ba'da kul ardu allazi yahwi hayya wal bal bayan kuma wannan tarawa kabarin akwai kuma gitta hisabi allazi yahwi hayya wanda zai tara mai kunya wal baziya da mara kunya wal mubtadi wal mubtadi da wanda ke fara da mai kwaikwaya wanda ya fara al'amari da wanda ya kwaikwayo da shi duk dai wa man ra'a wa man ru'i da makiyayi da wanda an kai ciwo duka talaka da faraki fa ya mafazal mutaki ya riban mai tsoron Allah wa ribha abdin qaruti da riba kuma bawan da aka kiyaye su alhisabi aka kiyaye shi da mummunan hisabi almuqi mai halakawa wa hawla da shirgita yawan alfaza iranin shirgita wa ya khasarata man baga ya rukushin wanda ya zalunci man ta'adda wanda ya ta'adi wa daga kitar iyaka wa shabbani rana lawagaya hasa wuce kan yaki lima anin aw ma'a don kwadai ko amma saboda wani neman abinci ko kuma kwadai ya man alaihi almuttakal qad ba'da da madinin wajal limajtara tu min zalal fi umri wal mudayyi faghfir li abdin mujtarim warham buqahu al muntajim fa anta awla man rahim wa khayru mabtuzin du'i ya wanda almuttakal madugara alaihi tabbata gare shi qarza da madinin wajal abin da ya tabbata gare ni na tsoro ya kawo liman sharahatu min jalal saboda abubuwan da na aikata na talala'iya shi umriya la mubayyi cikin rayuwa ta wadda aka tozarta tafsir li abdin mushtarin ya ubangiji ka gafarta ma wannan bawa mai laifi warham bukahu ka ji ka ji kan kukan gana shi almun ka jini wanda an mai zubar da hawaye fa anta aula man rahim kai ne mahi cancanta duk wani wanda zai yi rahma wa khairu masuwin da kuma kai an mahi roƙon duk wani roƙon wanda za a roƙa da an karo ba har haris ibn hamdan sallallahu alaihi da yake yi wa duk ha suna ta mai tata bi sautin da sauti rafiqi rafiqi rafiqi ko shine mai kaushi ya yi sulha kuma suna sarar da ita da zafirin da haru a harguwa ke shigo shi hikin da shishika suna kuwa suna shishika hatta ba kai tulubu kaya ya ce sai da ni kuka don kukan idanu kama kuntu ni kabla su alafiyar da mislam ina ne kuka kayan haka inna barar sa ne hito ila masjidi zuwa ga masallaci ne zai wudu ita hajjiri da alwallan nan da ya kwana cikin hajji da ita fan talabta nastafi rizqahu bayanin bishi wa sallaitu li sallama amman sallata rabba suka salla khalfahu bayani wala man sabba man hadara lokacin da suka halarta suka wace wa tafarraqu suka wawace shagara bagara kwata kwata kowa da kowa suka wace a kaza yi hanyar mu sai shiga yana ta gungunin gidan shi da shi na ta kan samu irin kasunan da ake wai duk shi na narke yau mahuyi ne shi kalabe cikin jirgin an su hijiya ɗai wa fi jirgin zalika cikin kumsawa haka jirin shina sauti irnanar raƙubi irin sautin taguwa wato wadda ɗiyanta ka mutuwa ko kuma matar da ɗiyanta ka mutuwa ne ba shi a raƙubi ne ba shi wayar shi suna kuka wala buka a yaquba wani irin kukan da yaquba yayi da ya rasa yusuf hatta tabantu annahu iltahaqa bil afraj hatta tabbata ya gano annahu haqiqa shi iltahaqa ya rifku bil afraj da ɗaiɗai ku wato ɗaiɗaikun bayan Allah waɗanda duniya ba ta wato abin nan da su ba ta rabuwa da su afraj wa ushriba qalbuhu hawa al-intiradi an ka garwaya zuciya kai da san kadai ta shi ne ya hasan shi na shi dai فاخذت بقلبي أزمة الإجهال كانت إرسى نية تجاه شكين زوجياتا وتخليته لكما بلي شيء أي مبرش شيء أي وتخلي بتلك الحالة دبري نية شكين وانتانا هاي فكأنه تفرس معنا كما بيا جانو على النينية أو شوف كوكما أي نية تشفي ما أخذت علينا نقول كل ولي هذا خرج سير الأواه سيرور من زور الأواه نيجي ثم قرأت ثم قرأت عن الكلام ده إذا أذنت فتوكل على الله إن دي كلمة لا توكل على الله الله يجي هنا فأسجلت إن ذلك بصدق المحدثين من سكتني إغلاقي متبت إن ذلك بصدق رجبتي المحدثين وأنا كنت في اللعبار يا للي يا يا يا يا يا غني وإذ أنت متبت أن في الأمة محدثين للي أتسن الأمة أقوى أن دعوا أتوا suna cikin ainihin kashe sun madanotu wannan hadisin na ya ishara ko da ya akwai muhaddasi ne da daga cikin su akwai umar sun madanotu ilaihi na kusafi shi kama ya dunul musafi ya daga san mai musafin hadisi na kusata ga wanda zai musafin hadisi da kulki ne ce ausi ni ayyun al'abdul nasir sun wasiki ya kai bawa mai nasiha fakala sai ce to za nasiha ta shi alil mauta nasba ayyuka ta sanya mutuwa daidai idanuwa daidai da idanuwa وهذا سلف الأمور وأن الشيء أقرب وأمر كان ذلك هو الدأس جني من كان الشيء وأمرات الهالي هواينا يتهدرنا سنة جندرة من المعاتي لكما قبتين وزفرات يرورة يتسعدنا سنة لوكك من التراكي لك كراكا منغلا وكانت هذه خاتمة التلاكي ومن شيء كمشن أقوى كالش يا رب الحمد لله